نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الإسلام عبادة وشريعة ومما يجب التنبه له أن المسلم الحقيقي هو ال الذي يلتزم بالشريعة في جميع جوانبها يعتقد عقيدة الإسلام ويلتزم شريعة الإسلام وينتهج منهج الإسلام في حياته يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويلتزم بالآداب التي شرعها الله تبارك وتعالى وعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته في جميع ما يتعلق بهذا الدين ومما يجب التنبيه عليه بهذا الصدد الكلام عن الآداب التي تتعلق بذبح الذبائح والبهائم التي تحل أي يقوم هؤلاء الذين يعملون في الجزاء في المجازر والمسالخ ما يقومون به من إحلال هذه اللحوم على الناس كثير منهم لا يعلمون من شريعة الإسلام ما يجب أن يعلموه في بخصوص هذه الأعمال التي هم أخص أنفسهم بها لذلك رأينا الحديث عن هذا الأمر اليوم عن طريق تناول الحديث عن آداب ذبح البهائم آداب ذبح البهائم وهذه الأمور يرى كثير من الناس أنها ليست مهمة لكن إذا نظرت إلى أنها هي الطريقة الوحيدة التي شرعها الإسلام لتحليل هذه البهائم ولحومها على الناس خصوصا على المسلمين فينبغي أن يلفت إليه بذكر هذه الآداب التي يجب أن تلتزم في هذه هذا هذا العمل العظيم عباد الله مما يجب أن يؤلم من هذه الآداب التي جاءت بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا والمراد بالكتاب هو الذي يعتقد دين اليهود أو النصارى نص الله تبارك وتعالى في القرآن أنه, أجا أنه مما أباح لنا طعام أهل الكتاب كما أنه أباح لهم أطعمتنا والمراد بالطعام هنا الذبيحة يقول ابن قدامة في المغني أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي أي إضافة إلى أهل الكتاب يجوز للمرأة أن تذكي ما ترى أن تذكيه وأن تذبحه إذا يجوز للرجل ويجوز للمرأة ويجوز أكل ما ذبحه الكتابي سواء من اليهود أو من النصارى الأمر الثاني استقبال القبلة وهذا ينبغي أو يجب أن ينبه على مثل هذا كثير ممن يزاول هذا التخصص إن صح أن يسمى تخصصا كثير مما يزاول هذه آه هذه الأعمال لا يهمه أين يتجه بل يمكن أن تقول كثير من الناس الآن يقتلون ولا يذبحون نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية الأمر الثالث الإحسان إلى الذبيحة وهذا ما أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه من الأمور التي كتبها أي أوجبها على الناس أن يكون الإنسان محسنا فيما يذبحه أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم نستكمل بقية الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa musulunci addini ne da ya zo da rayuwa baki ɗayanta musulunci ba shi ne mutum kawai ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sauran abin da ya shafi rayuwarsa ta yau da kullum kuma ya aikata abin da ya ga dama ba a'a musulunci aƙida ce da shari'a a shari'an nan akwai ibada akwai mu'amala aƙida ita ce imani ka yadda da abin da Allah ya wajabta a imani da shi ka gaskata abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi sannan kuma shari'ar Allah ta ɓangaren abin da za a bauta masa da shi ka bauta masa yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta sannan akwai abubuwan da suke mu'amala ne a cikin mu'amalan nan da ibadar duka akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake mustahabbi akwai ibada ne akwai abin da yake a babin ladabi shine abubuwan mustahabbai a abubuwan mu'amala shi ma akwai al'adab to yan uwa musulmi yau abin da zamu tattauna wani lamari ne da mutane ba su cika bashi muhimmanci ba ana ganin ba komai kuma gaskiya ne idan mutum yana zaune a garin musulmi garin da mafi yawan al'amuran da suke riƙe rayuwar mutum musulmi ne suke gudanar da su to yakan saki jiki baya damuwa da me yake faruwa a wasu wurare tsokaci yakan zo ko kukan mutane yakan zo akan wasu al'amura ko a babin kasuwanci a kasuwa wajen saye da sayarwa ofisoshin gwamnati abin da ya shafi ayyukan mu'amaloli kamfanoni yadda ake mu'amala da mutane da dukkan ayyuka dai da mutum yakan yi mu'amala da su a rayuwarsa to daga cikin ɓangarorin da suke da muhimmanci a yi faɗakarwa a kai kuma mutane ba su damu da shi sosai ba shine abin da yake aukuwa a mayanka ta ɓangaren halatta wa musulmi naman da za su ci da yawa daga cikin waɗanda suka shiga wannan fage na aiki irin wannan wanda hanyar neman abincinsu shine su aiki a kwata inda ake yanka dabbobi a halatta wa musulmi su ci da yawa daga cikin masu wannan ba zan ce ba a bibiyarsu ba amma la'alla za ka ga mai bibiyar ma yana buƙatar shi ma a karantar da shi abin da zai bibiye su a kai harkar yanka na dabbobi yana da ladubba wasu wajibai ne wasu kuma mustahabbai ne duk mutumin da zai aiki a kwata wurin da ake yanka dabbobi don a halatta wa musulmi su ci to yana da buƙatar ko wajibcin ya je gun malamai a zaure a zaunar da shi a ɗauko babin da ake magana akan waɗannan abubuwa a koya masa ya san cewa ga yadda ake yanka ga ladubban yanka ga wajibin abin da ake cewa yanka abin da in ba a same shi ba yankan bai yi ba wanda idan yanka bai yi ba to bai halatta akwai halin da zai zama bai halatta musulmi ya ci ba to kuma duk wannan abin yana da alaƙa da imanin mutum da tsoronsa ga Allah da kuma muraƙabar da yake wa Ubangiji in ya ɓuya a lokacin da yake ayyukan nan babu mai ganinsa ba sarkin kasuwa da yake bibiya ya gani ko kuma a lokacin da zai yanka waɗannan ladubban a tabbatar da yana bin su babu mai zuba ido to shi ɗin ya ji tsoron Allah cewa wannan abin da yake yi shi ne hanya ɗaya da Allah ya shar'anta mana a halatta wa musulmi su ci wannan yankan inda kawai samun naman ne mutum in ya ga mushe a kan titi zai iya ɗauka ya ci amma Allah ya hana mu cin mushe duk abin da yake mata hatfa an fihi ya mutu da ƙashin kansa ba yankawa aka yi ba to haramun ne a ci shi ko duk abin da ba a yanka shi ta hanya ta shari'a ba to haramun ne a ci shi wannan yana nuna maka muhimmancin wannan aiki da masu irinsa suke yi lalle a ilmantar da su kuma a ɗora su akan hanyar irin waɗannan abubuwa na ladabtarwa da shari'a ta zo da su yaya ake yin yanka a musulunci la'alla wani zai ce yanzu wannan har ya kai ai hudu ba a kansa yana buƙatar ka kai ziyara inda ake yankan dabbobi da musulmi suke ci ka ga yadda ake yankawa da idanka la'alla wannan zai gaskata maka ka ji cewa akwai bukatar a irin wannan magana hakanan gidajen da ake sayowa musulmi kajin da suke ci wanda a lokacin za a ɗauka a je a yanka suna bukatar a ilmantar da masu irin wannan aiki la dubban yadda ake yin yanka wani abin in ka ga yadda ake yi wannan ya guntule kai wani ma dukanta ake da ƙarfi a wani wurin yadda waɗanda ba musulmi suke ba a wani wuri waɗanda kai ba musulmi ba suke yi a wani wurin sai ka ga wani guri in ka je a gun musulmin sai ka ga babu bambanci da yadda wasu waɗanda ba musulmi ba suke yi don mene saboda an kau da kai daga wannan aikin ba a kula shi ba a damu da a tura wanda zai lura da wannan abun kuma ya zama malami ne da ya san ya ake yin wannan al'amari ya uwa musulmi kada mu cinye lokacin da yawa daga cikin waɗannan ladubba na yanka kamar da na kira su ladubba ba saboda wai mustahabbi bane a'a a cikin su akwai abin da yake wajibi ne a cikin su kuma akwai abin da yake mustahabbi ne na farko wajibi mai yanka ya zama musulmi ko kuma ya zama daga cikin ahlul kitabi Allah madaukaki ya halatta mana cin abincin ahlul kitabi malamai kuma sun fassara wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ta'am din abin da ake nufi da shi zaba'ih shine abin da suka yanka don haka ya halatta sai fa idan mutum ya shaida in a gabansa aka yi sun faɗi sunan wani ba Allah ba wajen yankan ko kuma kashewa suka yi bayan kan ba amma in dai baka san yadda aka yi ba ido rufe to kar ka yi binciken waɗannan al'amura ya halatta a ci yankan musulmi ya halatta a ci yankan ahlul kitabi na san wannan ba mahalli ne dai na saɓani ba amma za ka ji yan ƙananan abubuwa wani lokaci wasu suna ambatarsa ba sai mun tsaya a kansu ba abu na biyu daga cikin waɗannan ladubba ko in ce kafin in kai abu na biyu daga cikin waɗanda ya halatta su yi yanka ko namiji ko mace ko yaro ƙarami in ya kai munzalin da zai iya yin abu cikin natsuwa da hankali shine mumayyizi da wanda ya dan kai shi ko da bai balaga ba dan shekara goma in an yarda da hankalinsa inda mumayyizi daga shekara bakwai wanda ya kai shekara goma sha ɗaya yana da nutsuwar da zai iya wannan aiki kuma ba zai firgita ba to zai iya yanka in an koya masa yadda ake yin yankan ladabi na biyu fuskantar alƙibla ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana kyamatar duk yankan da aka yi ba a kalli alƙibla ba kuma sahabbai ba su saba masa akan wannan ba malaman fiqh suka ce wannan kamar ijma'i ne akan lalle yana da muhimmanci duk mai yanka to ya kalli alƙibla kamar yadda zamu zo mu magana akan nau'o'in dabbobin kowanne ga yadda ake kwantar da shi kuma a yi nasa yankan abu na uku wajibcin kyautatawa a wurin yanka inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan komai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ya ambata a hadisi ingantacce fa idza qaltaltum fa ahsinu al-qitlata dan haka in za ku kashe to ku kyautata kisa in ba a musulunci ba babu wannan hukuncin a wani wuri in za a kashe wanda ya cancanci kisa saboda ya aikata abin da hukuncin kisa ya hau kansa to shi ma an wajabtawa mai aikin aiwatar da wannan kisa wato hauni ya aikata kyautatawa a kisan ɗan adam ɗin da ya cancanci a kashe shi shi ne abin da ake nufi shi yasa kun ga mu a musulunci ko a jihadi an hana abin da ake cewa musula musula shine idan an kashe kafiri a da jikinsa ko a yanki kunne daban a kwakwale ido a fafe ciki wannan haramun ne ko kafiri jikinsa kai masa a addinin musulunci ko a jihadi abinda ake so a yaƙi kawai a raba shi da rayuwarsa to sai ka bar shi ba a yin abubuwan wulaƙanci da mukan ga waɗanda ba musulmi ba sukan yi wa jikin musulmi ko kuma jikin abokin gaba su dai da suke yaƙi da shi wannan haramun ne a musulunci kuma musulunci shari'a ce ba son zuciya ba ce ba kai ne za ka ce tun da sun mana haka mu ma mu rama irinsa a raba su da rayuwa a tsaya haka idan yaƙi ya kama abinda Allah maɗaukaki ya wajabta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa anan kenan yace wa idza zabahtum fa ahsinu dhibhata haka nan idan za ku yanka dabba to ku kyautata yankan har ya ambata yace wal yuhidda ahadukum shafrata ɗayanku ya wasa abin yankansa wato wukarsa da zai yanka da ita wal yurih zabihata saboda ya hutar da dabbarsa dabba tana hutawa in ran ya fita da wuri shi yasa ake son a yi amfani da wuka mai kaifi sosai yadda ana sawa daidai wurin nan da nan zaka gama sai ran ya fita da sauki ba tare da ta sha wahala ba in dabbar da za a yanka a ci an wajabta maka ka ji tausayinta ya kai ɗan uwa me zai kai ka kuma ɗan adam ɗan uwanka kai masa azaba irin yadda za ka cuce shi ina maganganu da ake yawan yi a kan abin da ya shafi duka a makarantu corporal punishment da za a samu wani da waya a yi masa dukan da ko dabba ba a yi mata ku duba abin da aka halatta a ci namansa an umarce mu mu kyautata to yaushe wajen ladabtawa kana so mutum ya tashi mutumin kirki kuma za ka ƙaiƙasar da zuciyarka ko in ce ka ɗora ƙaiƙasasshiyar zuciyarka a kan jikinsa ya kamata a kiyaye waɗannan masu makarantu a riƙa kula cewa ɗan adam ƙimarsa tana da muhimmanci wani za a raba shi da hankalinsa garin firgitar da zai a irin wannan dukan duk daidai wannan ba shine zancenmu ba wani lokaci a yi shi amma na kalli maganar muhimmancin abinda za a ci namansa an wajabta mana cewa mu kyautata masa to ina ga ɗan uwanka musulmi ko ɗan adam abu na hudu ambatan sunan Allah wannan wajibi ne mutum ya ambaci sunan Allah kuma me ake cewa a wurin yankan bismillahi kawai za a ce ba a ƙarasawa da arrahmanir rahim ba za ka zo yanka ka ce bismillahir rahmanir rahim ba wannan an saba wa ka'ida ka'idar ita ce bismillahi wallahu akbar kabbara ake karawa babu ar-rahman rahim don in ka ce ar-rahman kana zancen mai rahama ar-rahim mai jin kai yaya za ka aikin raba wani abu da rayuwarsa kuma ka kawo zancen jin kai don haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a ambaci bismillahi kawai ba a karawa da ar-rahman rahim Allah madaukaki yana faɗi fakulu mimma dhukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kun kasance muminai ashe kenan abin da aka sani daga muminai shine yankansu ana yin sa ne da sunan Allah Allah kuma ya hana mu yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba ma'ana ko an ambaci sunan gunki ko kuma an yanka ba tare da ambatan ba duk waɗannan abubuwa wajibi ne a kiyaye kar a ce su sharaɗi ne wurin ambatan ana ambatan sunan Allah ne yayin nufin yankan ma'ana yayin da ka miƙa hannunka za ka ɗora a kan maƙogoron dabbar da za a yanka to a lokacin da za ka fara gigarawa za ka yanka to sai ka ce bismillahi wallahu akbar kada yayin da aka fito da dabbar ana kwantar da ita a lokacin ka ce bismillahi ka yi wani zancen ka ba da umarni da wani abu a samu fasili sannan kuma kawai ka yanka ba tare da ambatan sunan Allah ba wannan ka ɓata dole ya zama ambatan sunan yana gwame a lokaci guda da abin da za ka aikata na wannan yanka ɗin abu na biyar da gaggawa inharu dami lalle a zub da jini ma'ana jini ya kwarara eh malaman fiqh duk sun ambaci wannan sai jini ya kwarara in ka yanka dabba ya zama ta mutu jini bai zubo ba a kaikashe to wannan bai ba kuma ba za a ci wannan ba ta zama mushe wajibi a kula da irin wannan wannan abin da muke ambatawa ya ƴan uwa musulmi tambihi ne akan dan dai shari'a ta zo mana da abin da yake sauƙi ne ga al'ummar musulmi ba a son bincike a kansu ko in ce kai ba a ɗora maka kai bincike ba amma shugaban al'umma daga cikin wajibcinsa ya naɗa wakili da zai kula da irin waɗannan wurare amma in kai ne ka je kasuwa kar ka tsaya kana tambayar mai sai da naman to ya aka yanka wannan ya aka a'a sauƙi ne na shari'a ka sai namanka ka tafi irin yadda don ka ga ruwa kana wucewa ba sai ka tambayi wannan ruwan da aka zubo mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne ba komai muddin baka ga najasa ƙuruƙurunta ba baka ji wari ba baka ga launi ya canza ba kuma sannan baka ga ainihinta ba to kar ka ɗora ma kanka cewa najasa ce don haka in muka kula wannan akwai sauƙi a shari'a amma dai ana faɗan wannan ne domin wajibi ne mai shugabanci ya tura wakilin da za a tabbatar da ana yin abin da ya kamata nama nawa ake shigo da shi daga ƙauyuka na wata dabba da ta mutu ba a san waye kashe ba a ɗoro a jaki a shigo da saniya wata ta faɗi a bakin titi ta mutu ana gani mushe ce wani ya ɗauka kawai ya feɗe ya kawo ba tsoron Allah a kai wa mutane kasuwa a sayar ana ci waɗannan abubuwan banda abin da yake tattare da su na maganar lafiya wanda shi ma wajibi ne a kula da shi to a shar'anta kuma duk abin da ba a cika waɗannan sharuɗa ba shi ma bai halatta a ci shi ba abu na shida bambancewa tsakanin yadda ake yanka ko soke raƙumi da yadda ake yanka sauran dabbobin da ba raƙumi ba kamar shanu da tumaki da raguna da awaki raƙumi ana yanka shi ne ko in ce ana soke shi ne a tsaye yana tsaye kame da abdullahi bin abbas ya fassara faɗin allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fadkuru smallahi alaiha sawaf ku ambaci sunayen allah ko sunan allah a kansu ya fassara wannan sawaf ya ce abinda ake nufi ya zama cewa tana kan ƙafafu guda uku ƙafarta ta hagu kuma a ɗaure ta ma'ana in za a soke raƙumi sai a samu ƙafar hagu ƙafar hagu ta gaba mu a hausance ana cewa kafa ta gaba da kafa ta baya a larabci kafafun gaba to sunan hannu ake ba su hannu in an ce hannu raƙumi ana nufin kafafunsa na gaba duk dabba mai kafa hudu to na gaban sunayensu hannaye na bayan kuma kafafu to sai a haɗa kafafun da ta gaba ta dama da guda biyu na baya sai a sake su kar a ɗaure ƙafar hagu kuma ita za a ɗaure ta a yi masa da baibayi a sake a wani dan kada ya gudu to yana tsaye a haka sai a soke makogoron a samu mashi ko wuƙa mai kaifi da tsini da za ta shiga ta yanke inda ake buƙatar a yanke na makogoro da kuma wato jijiyoyi dabbobin da ba raƙumi ba an yi saɓani dangane da saniya musamman saboda ko idan tana da ƙarfin da akwai wahala a kwantar da ita wasu malamai suka ba da fatawar halaccin a yi mata sokewa irin yadda ake soke raƙumi amma a asali kwantar da ita ake a asali yadda shari'a take shine ita ma a kwantar da ita ya zama a shim a kwantar da ita gefen kan yana arewa yadda mai yankan zai ɗauki ƙafarsa ta dama ya ɗora daidai kan wuyan daga ƙasa sai kuma ya samu damar dafewa da hannun hagunsa ya dafe kan ƙahon sai amfani da hannunsa na dama ya ji daɗin yankawa saboda da hannun dama ake yin wannan aiki sai ya zama an fuskanci alƙibla da ita kan yana kallon arewa ƙafafu suna kudu kuma ana ba yadda ake sanya mamaci ba mamaci kansa ana sanya shi kudu fuskar tana kallon alƙibla mutum kenan amma in abin yanka ne za a sanya shi yana kallon kan yana arewa ƙafafu kudu fuska ko jikin yana kallon alƙibla to haka za a yi wa tunkiya haka za a yi wa rago haka za a yi wa akuya da sauran ƙananan dabbobi akwai saɓanin malamai akan kaji su akwai wani abu da ya zo umarni ƙuru-ƙuru akan haka in an samu dama an yi haka fa hasanu kamar da malamai suka ambata yadda ake in dai zai yiwu a kwantar da ita kamar da dai muka saba ana yi a kama fuka-fukin a tashi da kafa yadda dai ba za a wahalar da dabbar ba to daga cikin waɗannan laduba a lura da waɗannan wane ne ya damu da wannan zai je kwata ya tabbatar da ana yi ko ya je ga mayankar da zaka je ka sayo kazar da zaka ci a gida shin masu wannan yankan suna bin waɗannan ladubba ko ba sa bi wannan shine ya jawo mu yi tambihi akan waɗannan al'amura ‘ya'yan uwa musulmi shari'ar musulunci babu abin da ta bari in kana jin irin waɗannan hukunce-hukunce za ka zo ka ci a ashe kenan dai musulunci komai yana cikinsa musulunci ba a iya masallaci yake ba ka zo kai sallah Allahu akbar assalamu alaikum ka fita a'a yana nan tare da kai a gidanka yadda za ka zauna da iyali yana nan tare da kai da zaka yi tarbiyyar ƴaƴanka yana nan da kai a ofishinka a matsayinka na ma'aikaci yana nan tare da kai a kasuwa yana nan tare da kai a matsayinka na lebura yadda zaka yi wa mutane aiki karka cuce su karka yaudare su to haka nan mai yanka wa mutane dabba ka san abu kaza ba shi da lafiya ko wannan dabba tana ɗauke da cutar da za ta iya yaɗa wa mutane wata cuta a jikinsu to haramun ne ka bar wannan abun ya shiga kasuwa wani ya saya kuma a yada cututtuka a tsakanin al'umma a matsayinka na musulmi wajibi ka ji a jikinka cewa la'alla wannan abun da zai iya aukuwa marar kyau sakamakon wannan abun da ka sako shi cikin jama'a zai iya shafar gidanka zai iya shafar kai kanka rayuwarka yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ya kuma taimake mu akan yin abin da ya dace a mahallin da ya dace akwai wata faɗakarwa da na so in yi ta sakamakon buƙatar hukumar alhazanmu na jihar jigawa hakanan kuma a hukumomin alhazai suna faɗakarwa jiya a wurin karatu na fara wannan tambihi abubuwa sun canza dangane da abin da ya shafi biyan kuɗin haji shi yasa suka buƙaci a faɗakar da dukkan wanda yake mai niyyar yin aikin haji kuma wannan mahallin a mahalli ne da in an yi irin wannan faɗakarwa a kansa cewa bana ana an sanya ranakun da za a daina biya daga yau din nan saura kwana arba'in da tara daga jiya saura kwana hamsin a rufe ƙofar karɓar kuɗin in kuma irin wannan abu ya faru to sai ya zama mutum irin shekarun da muka saba kamar da muka saba da mu 'yan najeriya kullum sai an ta ɗaga mana ƙafa sai an ta ɗaga mana ƙafa irin yadda gwamnatin saudiya duk shekara akan bin wasu ƙa'idoji mukan samu irin waɗannan matsaloli to shi yasa suka buƙaci a faɗakar da mutane a daure wanda duk yake da niyyar muna roƙon Allah ya ƙara masa damar kuma ya buɗe masa ƙofofin arzikinsa ya samu abin da zai zo ya biya to a daure a yi shi kafin waɗannan kwanaki arba'in da tara masu zuwa don in ya kubce to kuma sai ya zama adadin da za a samu ba shi da yawa ko kuma damar da za a samu in an isa sai ya zama hidimar da za a yi wa mutane ta gagara saboda kuɗinsu bai shiga da wuri ba an experiencing irin wannan abun bara a wurin aikin hajjin bara sakamakon rashin shigar kuɗin mafi yawan alhazan najeriya da wuri ya zama cewa a wasu wuraren ba a samu wuri da za a zauna ba to sakamakon haka suka nemi hukumar a roƙi mutane duk wanda aka ji labarin yana ƙoƙarin zuwa aikin hajjin ko ya ba da wani abu na kuɗin ajiya to a gaggauta a samu a biya shi yasa nake haɗawa da addu'a wanda kuma abin nasa bai kammala bane Allah ya kammala masa wanda kuma ma ba shi da shi kwata-kwata muna roƙon Allah maɗaukaki ya taimaka wa bayan Allah waɗanda ba su yi aikin haji ba Allah ya ba su dama Allah ya sare mana al'amuranmu Allah biya wa kowa bukatunsa na alheri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka dora mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ilmantar da mu addinin mu Allah ka sanya mana kwadayin addinin mu mu koma zuwa gare shi mu rike shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allah ka tsare mu daga karkacewa Allah ka tsare mana samarinmu ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka hana su lalacewa ta hanyar shaye-shaye da zinace-zinace da luwatsi da karkacewa kowace iri ka hana su sace-sace da haura gidajen mutane Allah ka ba mu tabbataccen zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah kuma ka rufe asirin ƴan uwanmu a Gaza a Falasɗin waɗanda suke ƙarƙashin zaluncin Yahudawa da cutarwa da kisa na ƙananan yara da mata ya Allah ka fidda su daga wannan hali Allah kuma ka kawar da zaluncin waɗannan azzalumai da irin abin da suke a bayan ƙasa Allah kai mai iko ne akan komai Allah kai ka san halin kowa da irin abin da kowa yake aikatawa Allah ka tsaftace mu ka tsaftace mana niyoyin mu ka kyautata mana halayen mu ka sanya mana son juna ka ba mu haɗin kai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله